بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam na al-Imam al-Hafiz al-Allama Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba wata sati mun shiga cikin babin da ake da ke magana kan kasar gajarce sallah a tafiya insha Allah za mu mun fara bayani game da kasar da ake yi a tafiya din mun kanta hadisi na Abdullahi dan Umar za mu sake karantawa kuma mu ci gaba da abin da ya mana saura ko kuma abin da dama babu ba mu nisa a ciki ba mala ce babu qasr babu qasr salati fi safar babu dake magana akan gajarce sallah a tafiya an abdullahi bin umar hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya dada su qala yace sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana la yazidu fi safari ya kasance baya karawa a halin tafiya a ala raka'ataini akan raka'a guda biyu wa abubakar shi ma kuma abubakar na wato abokance shi a tafiya wa umara da umar da uthman da uthman kadhalika su ma haka suke yi ba sa kara raka'a biyu da ba sa karawa akan raka'a biyu da suke yi a halin tafiya wannan hadisi mun fara karanta shi wancan sati kuma mun faɗa wasu abubuwa daga ciki abinda muka yi magana cewa za mu tattauna a cikin wannan babi akwai magana cewa kasar ruksa ce ko azima ce malamai suka ce ruksa suna magana idan mutum bai cika babu laifi mutum ya ga dama ya cika ya ga dama kare cika suka ce azima kuma suna magana cewa wato sunnan kasaru shine wato ya cika ya gajace sallah tafiya sunnan tafiya shine ya kasaru wato wasu ma suna wajabtawa suna cewa idan ma ya sake ma a ce har tafiya bai mai kasarun ba to ba riya da sallar ba to amma dai wannan magana ce kamar yadda muka muka yi magana da muka yi muka yi tsokaci akan wannan wato wata sati ne sannan kuma akwai magana cewa shin ya halatta wanda yake tafiya ta sabon Allah ya kasar ko bai halatta ba tafiya ta sabon Allah ba wai al'asi bi safarihi ba fi safarihi ba akwai al'asi fi safarihi akwai al'asi bi safarihi al'asi fi safari shine wanda sai da yaje dama zai je gida ne ko kuma dama zai zai je ziyara ne ziyara wannan kaga ya halatta a amma kawai a cikin ziyara sai wannan saban Allah a cikin tafiya din to wannan ba shi ake magana ba shi wannan ya halatta kasar dama abin da ake magana shi al'asi bi safari wanda shi a karar kansa shi tafiyar nasa ba wato saboda saban Allah yayi ta kamar wato ya tafiya ne saboda wato yaje yayi wani ciniki ciniki na haram wannan wato ya sa amma Allah da tafiya sannan akwai sabanin malamai muka ce gami da wato wace irin tafiya ce aka wace adadin lokaci adadin wato zango in aka shata za a iya yin kasar awa kilomita 76 ko abin da ya kama da wannan da malamai ke faɗa ko kuwa ya abin yake sannan kuma kwana nan mutum zai rika yi yana yin kasar na ganin bari mu dawo mu ƙara karanta abin da muka faɗa a wancan saboda katin ya tafi a daidai akwai maganar da malamai ke cewa shi kasar wa azima ce ko ruksa ce azima kamar yadda muka ce shine a masu cewa sunnan kasar kawai ita ce mutum ya gajarci sallah sunnan tafiya kawai shine mutum ya kasar a sallah yayin da tashi sallah ruwa'iyya sallah mai ka hudu ya gajarce ta wasu malamai kuma suka ce a wato ruksa ce jumhur malamai suna ganin ruksa ce daga cikin malamai da suke ganin cewa ruksa ce akwai Uthman bin Affan akwai Aisha Usman bin Affan da Aisha duk an rawaito su da sanadi ingantacce zuwa gare su cewa su suna cika sallah wani lokaci ma a hajin halin tafiya duk da wannan ba wai shine sunnan ba amma dai kaga ai ba zai yi su cika ba sai suna ganin cewa cika sallan ba dole bane ba zai yi su cika ba sai idan suna ganin wato cika sallan ba ba dole bane wasu daga cikin malamai kaman wato Abu Hanifa da Dawud Zahiri da kuma wato mabiyan Dawud Zahiri sai Ibn Hazm Zahiri suka tafi akan cewa su wato azima ce azima wato dole sai mutum ya cika sallah dole sai mutum ya dole sai mutum ya gajarce sallah ya kasar a halin tafiya da wato bi halin bi da dama yace zai gajarce zai cika sallah yayin da yake yana cikin halin tafiya amma dai yana cikin zaman gida kamar yadda wajibin zaman gida shine ya cika sallah to wajibin kuma in yana tafiya kuma wato ya gajarce ya gajarce sallah suka ce saboda wannan shi aka rawaito daga manzon Allah cewa bai taba bai taba wato cika sallah ba a cikin halin tafiya sannan kuma manzon Allah ya riga ya ya nace ma yin kasar a cikin halin tafiya halin tafiya na farko gashi da ma ya bada umarni a magance cewa wato ya ai kasar din al-aslu fil awamir kuma al-wujub kamar yadda malamai ke faɗa malamai usul fiqh sannan kuma gashi yayi muwazaba yanda ya nace yana yin ta to wannan da in ka hada shi da umarnin da ya bayar hada ina ma qadi al-wujub inji malamai inji su waɗannan sabu halifa da wasu daga cikin malamai sai wanda suke ganin cewa a a idan ya cika sallah sallar sa tayi amma dai makaruhi yayi in ya cika sallah sallar sa tayi amma makaruhi yayi wannan shine kusan abin da wasu daga cikin malamai irin su ibn taymiya suka fi karkata zuwa gare shi ibn taymiya wani lokaci kaga sai ya ce maka a kawai ka mai tafiya kawai ya gajarci sallar sa wani lokaci kuma sai ka ce in ya cika amma makaruhi ne magana sai wani lokaci ta zama tana yawo tsankani makaruhi da kuma haramu irin magana su abu hanifa to muka ce ba a ruwaito manzo Allah ya cewa yana yana cika sallah a cikin halin tafiya ba ba ba a ruwaito ba ruwaya hadisin da aka yi ruwaitowa cewa yana cika sallah hadisi ne da'ifi munkari da malamai duka sun yi soke da mirin wannan hadisi cewa bai inganta ba saboda haka dai abin da yafi ya fi wato yawa a bakunan malamai shi ne shi ici wannan tafiya din wato gajarci sallah da ake a halin tafiya wannan rukusa ce ba azima ba rukusa ce ba azima ba saboda wani kusan wannan shi ne abinda ya fi daidai da matafiyi matafiyi kusan wasu abubuwa da yawa aka ɗauke masa to kuma wannan ya fi kamata zama ya fi wato kama da rukusa suna cewa to ai dama can ita a sallan ma biyu ake yi ji waɗannan mutum malamin da suke cewa azima ce ai dama ta hura ake yi biyu ake yi da daga baya da aka fara ta guda biyar sai aka mai da shi biyu matafiya to magana a ce ma rukusa ce bai taso ba a to kuma shi da wannan shi ma ba wai zai zama zai zama hujja ba saboda ai ana nan dai ana ana magana mai halin tafiya ne mai halin tafiya kusan wasu abubuwa da yawa an dauke masa hatta rawatib hatta lafifi da ake yi bayan ko kafin sallar fasallin farilla an ɗauke masa waɗannan abubuwan to kaga wannan ya fi dacewa da marusa sannan kuma ga aikin waɗannan sahabbai su Aisha su Uthman duk yana ƙara karfafan cewa wannan abu ruksa ce ga hadisi da yazo a hadisi a cikin sahih muslim mazala da ake tambayar shi game da kasar sai cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu yayi ambace da sadaka wannan da yana cikin abin da malamai suka suke hadawa suke ambatan cewa wato shi yin kasarun shine sunna amma dai idan mutum ya ga dama ya cika to ba za a ce masa dame ba sallarsa ta yi sai dai kamar yadda kuka ji da yawa malamai suna karhanta cikawa wani zai ce kawai shi zai cika sallarsa wai shi ya fi jin daɗi to kaga wannan zai je ta shan wahala yana barin sunna kuma yana shan wahala yana ƙara masa wahala alhali shi ubangiji ya sauko mana da addini mai sauki saboda haka in mutum yana cin hali tafiya to makaruhi ne ya cika ya cika amma dai idan ya cika ba za a ce bayan da sallah ko ba za a ce kuma ya ya wato ya ƙara maimaita sallarsa ba to sai abinda zamu magana yau insha Allah a kansa shine shin ya halatta ga wanda yake ya saba ma Allah a cikin da tafiyarsa ba a cikin halin tafiyan ba a da tafiyarsa ya saba ma Allah ya halatta misali yanzu ya yi kasar wannan shi ma magana ne na da malamai ke yi jumhurin malamai ba abinda in muka ce kamar wanda yake ya saba ma Allah da tafiyarsa shine misali da muka bayar muka ce kamar wanda yayi yayi tafiya saboda ya je a wani kasuwanci da kitan ya kulla amma kasuwanci ci tarba ko kasuwanci ci caca ko kuma a kawai ya yi tafiya ne saboda ya je ya ba wato ya kashe karfatan idansa ya kalli wasu wanda suke ashabul mujun ne ashabul mujun su ne waɗanda su ba su da tarbiyya ya je ne kawai ya ga wasu ko yan fina-finai child ko kuma ya je ya ga wanda ba su a rawa za su yi rawa za su yi irin wannan dai yadda ake yi kuma a kwakwaya jiki ko ko a ya je kawai ya ga ya ga wataƙila mace ko ƙwallon ƙafa za mu zo magana kan ƙwallon ƙafa shi ya ya abin yake yau a yi sa'a kana nan na'am to waɗannan shi ne malamai suke magana cewa wanda yake tafiya da sabon Allah ya yi tafiyar nashi dama can ya gina ta ne akan saban Allah wannan ya halatta ya tafiya akan da ya kasar ko bai halatta ba jumhurin malamai suke cewa bai halatta ba duk wanda ke al'asi bi safarihi la fi safarihi alahu la yajuzu lahu qasr salah cewa bai halatta ya gajace sallah ba wannan kusan shine jumhurin malamai a madahibul arba'a kusan da akan wannan madahibul arba'a idan ka cire Abu Hanifa madahibul arba'a sauran su uku idan ka cire Abu Hanifa su duk suna kan cewa bai halatta ga wanda yake yayi sabon Allah tafiyar shi ba kawai yaje ya ya cika sallah misali kamar bawa yaje ya gudu daga uban gidansa ko ko a kawai wani da ubansa ya ce kai tafiya je tafiya shi ma duk wanda kaga sabon Allah sabon Allah ne to wani duk yana da ya ci abin da malamai ke cewa to idan yayi wannan ko babu bai da wani tawili to bai halatta ya cika ya kasar sallah ba saboda kasaru an yi ta ne saboda a taimaka ma wanda bai da'a ba a taimaka ma kwadararre ba sai a sufyan ibn sa'id al-thawri da shi da abu hanifa da wasu daga cikin malaman kufa su ne masu cewa a'a ya wato ya halatta yi kasarunsa ko da ko tafiyar ta samu Allah ce ko da tafiyar ta samu Allah ce saboda tafiyarsa daban sabon Allah sa daban kuma ibn taymiya shi ma kusan ya karkata ma wannan ra'ayi cewa kasarun sa daban kasaru wannan suna ta tafiya tunda dai yana cikin halin tafiya to zai iya kasaru shi kuma wani laifin su yana kansa eh lahu qasruhu wa alaihi wizruhu zunubin sa yana kansa to suka watakila abinda wasu zaka ci suna magana ko kuma abin kallo da me zai sa malamai su wasu daga ci su halatta ma wanda ke yaya saban Allah tafiyarsa su halatta mushi kasaru zaka ga wani lokaci ana kamantawa da wanda yake yana cin mushi misali koda suka ce ai koda ma a yana cin halin tafiya din yunwa ta zuwa ta kan masa zai iya ganin mushe ya ci ba ana halatta masa ba haka shi ma wanda a cin halin larura ne a cin halin intirari ne hali ne na larura ya samu kansa duk da wato yana cin halin wato yana saban Allah da wannan tafiya amma da zai zo wato yunwa tana da mata kashe shi to ai zai zai iya samun mushe ya ci to inda har zai iya samun mushe ya ci to ita ma kasaru ita ma a halatta masa wannan ɗaya daga cikin abinda idan ka lura za ka fahimci bi abinda sa su malama suke faɗin haka kenan ba wai su ma kawai suna faɗin cewa wai su ma a taimake shi akan laifinsa ba a su abinda suke dubawa kenan amma da tsoron yin mahamman sukan gaira mutu jalifin da ismin kaga duka wannan Allah ta'ala yana maganan shi ma na ya ce mutu gaira mutu jalifin da ismin shi ma kaga na ya ɗan yi wani kaidi a cewa ba wai yana sanya ko da ke shi wannan kaidin da yayi yana magana cewa ba wai ya ya sakaci ne bai nema ba ba yau ya yi sakaci ne bai nemi abincin abin da zai ci ba hanyar wata kan masa to wannan babu laifi zai iya cin bushe almuhim dai su wanda ya wanda ya halatta ma wanda ya halatta wanda ya halatta mai tafiya ko da mai saban Allah ne ya ci mushe to ba abu ne mai sauki ya halatta ya ce ya kasar sallah saboda mai saboda duk wannan bukata ce ta wato ta ta sanya yi haka to amma da wannan kan an lura ga akwai bambanci a ce a hada shi da mai wanda yake cin mushi akwai bambanci saboda shi wancan an in ya ci mushen da shi ne zai karfafa kansa ya ci gaba da rayuwa shi kuma wannan mai tafiyan dama su ake a dakushe tafiyan nashi tafiyan nashi ya bugina shi ne akan saba Allah idan ya shawo ya ce ya dawo mana kawai kaga shi kenan sai kaga an huta to kuma shi tafiya an ba da ranar husa ne saboda a taimake shi akan wannan tafiya da yake yi ko dai tafiya na halal ko tafiya ta da'a to amma yanzu mu taimake shi akan asalin gundarin tafiyar da ya gina ta akan sabon Allah to wannan walle kana ya fi kusa da an taimake shi akan banna wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan to wannan ya fi kusa da wannan akan cewa kawai dan mutum ya zo zai tafiya a ce a taimake shi ya sai kasarunsa kuma ya je inda zai kasarun abu da zai yi ya kware sati biyu zai yi a garin da ya je kuma ba abin da yake sai caca in ya gaba kuma ya dawo gida kuma a ce kuma ta yin kasar kaga fanda ai ya an ba shi kusan wato an taimake shi kan balla ai gwara a ba shi wahala in ya gama ta san ya zo kuma ya ta yin hudu hudu sa yana shan wahala wata kila in ya ji ya gaji wata rana ya ce bare ta kuma abin da zai saka ƙara fahimtar cewa kasar an yi ta saboda ayyar kusa kaga ta rati ba kamar da za mu zo mu mai wannan masa mai faɗan faɗi wannan abin a fawa'id hatta wato ratabai da ake yi irin kafin ko bayan sallolin farilla ai ba Allah ba a cika samu yana yi ba in ba daidai ku ba in ba kamar sallan alfijir ba salatul fijir wato rakatan fajiri in ba kamar wannan ba su ne kawai aka samu manzo Allah yana yana yin su a cikin halin tafiya amma ba'diya ko qabliya ta salolin farilla da ake yi wannan nafi an samu manzo Allah baya yi saboda haka in dai rahusa ce to bai kamata a ba wanda yake yana saban Allah da rahusansa ba sai dai duk da haka kuma za ka samu malamai sun faɗa wannan ka'idar cewa kar a ba mai saban Allah wanda yake saban Allah tafiyarsa dama ya kasar to amma duk da haka suka ɗanyi saɓani wani lokaci yayin da aka sami suka ɗanyi in an samu wani wato saɓani a kan cewa wannan tafiya tafiya ce ta haramun ko tafiya ce ta makaruhi ko ko a tafiya ce ta mubah wani lokaci aka samu saɓani tsakanin malamai a ce wani ya ce wannan haramun ne ma tafiya nan wani ya ce a wannan halal ne wani ya ce a wannan makaruhi ne ba irin wannan ba irin ba akan ta ake magana ba tukuna muna magana yanzu akan abin da aka yi ijma'i cewa wannan tafiya haramu ce haramu ka ba wanda ke cewa yanzu yanzu ya halatta mutum ya tafiya saboda je ya je wato ya ya raba zumunci babu wanda zai ce kawai ya halatta mutum ya tafiya saboda kawai ya je ya caca babu wanda zai ce wato mutum ya tafiya saboda ya je ya siyo kayan maye yana ba ya mutane wanda kaga ai ba mai halatta musu wannan kuma ya fi kamata dama a ce masa kar a kar a halatta musu yin kasar saboda saboda shi ma wannan abu ya dakushe shi sha wahala kaga ya sha wahala kuma a duniya kuma a lahira kuma ya kuma sha wahala ya hamilu azarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunhum bighayri ilm dan haka wannan baya ciki sai dai abinda malamai ke faɗa shine idan akwai sabai na malamai kan cewa wannan tafiya ta haramun ce ko ko tafiya ce ta bukata da halacci to wannan babu laifi babu laifi idan mutum ya yi mata kasaru babu laifi idan mutum ya mata kasaru kamar kamar wanda kamar mace misali wani lokaci za ka ga ai mata aka ɗanyi rigima tsakanin su da mijinta sai ta kacewa abin da ya fi mata mafita ce ta fita ta je gidansu in ta je gidansu sai a kira shi a zo a ƙara yi wani shari'a to kaga wannan ai a zahiri idan ka kalla sai ka ai ta fita ba tare da izinin mijinta ba kuma wannan tana cikin wato wato razani kwarai da gaske to amma ita ta fita ne saboda ta nemi wani maslaha da take jin cewa zaman ta a gidan ba zai bata wannan maslahar ba to wani ba a daga cikin malamai sai sai ga ya kulle ce ina sai ta jira ai aje ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza wani kuma ce a ta za ta iya tafiya saboda maslaha to a irin wannan sabanin in ta tafi da babu ne bi ta kasaru ba za ka ce wa ai tana cikin sabon Allah ba dan bi take kasaru bal da ya kamata ma ta kasaru saboda ta tashi ne daga daga mafsada dake cikin gidan da ta je inda za ta samu maslaha so na babu laifi to zuwa yayin da aka samu wani sabani tsakanin malamai cewa wani tafiyan halal ne ko haramun ne amma kuma akwai ikhtilaf ne mu'tabar wani sabani da a iya dubawa wannan yana da wato fuska to babu laifi da mutum ya wani kasar a cikin sa babu laifi kamar wasu abubuwa da malamai ke kawo sun yi sabani akan cewa ya halitta a kasar saboda wannan ko bai halitta a kasar ba wanda yace zai zai tafi a kusan in za a yi kasar shi kasar nan shi kashi akwai bukatar yayin da mutum zai yi kasar yayin da zai tafiya din wato yayin da tafiya din akwai da za ga shi kamar kiwo yake yi wato kamar wani tsuntsu ne mai kiwo ya dan matsa asalin inda inda yake tsammani ya biya bukatar sa da zai je kawai daga nan zuwa zariyar da ya biya bukatar sa zai dawo to da bisawo sai dan kara matsawa bisawo bai dan kara matsawa daga nan bai aure ba ko sai tsinci kanshi a zariya to kaga wannan kaga wannan shi duk wannan tafiyan da yana dan matsa ya dan matsa ya dan matsa sai dai zai dawo ya kasar a baya nake na matsawa matsawa matsawa matsawa sai dai in yana sai ya kasar to daga lokacin kuma ya kulla ajiyar tafiya tafiya ko dawowa ko kuma tafiya din wannan zai iya kasar amma yayin da yake zuwa kawai iyan shi can iyan shi can anguwan ya dawo bai dawo bai ƙara matsawa to duk wanda ba zai kasar ba wata ƙadda ma ba ya yi cewa zan yi ta tafiya ne ba har sai tafiya tafiya ce zan yi har sai na dawo in yana da niyyar tafiya to wannan wannan zai iya yin kasar in ko ba da niyyar tafiya to zai iya yin kasar ba sai wanda sai wani lokaci za ka ƙara sabani akan wasu abubuwan haramun ne ko ba haramun ba wani abubuwa wasu abubuwan haramun ne wannan ko ba haramun ba kamar a wani zamani ya shahara tsakanin malamai ana tattaunawa tsakanin su akan cewa tafiya saboda kwallon kafa ko tafiya saboda kallon kwallon kafa ana wani wani kafa sai saboda tashi ne kallon kwallon kafa ko wani abu ko ko ana ce shi ma shi kashi wato wani babban babban dan wani ne bari ya tashi ya wani gari to duk wanda ya halatta wato yayi kasar ko bai halatta ba to wannan kuma shi halacci ko rashin halacci za a gina shi ne akan shi halaccin kallon kafa idan kallon kafa ta halatta to wannan kuma shine sai a magana cewa to kaga ya yi tafiya ne saboda abin da ya halatta in kuma bata halatta ba to sai sai a tafiya akan abin da bata halatta ba to akwai a kaga nan akwai matsala guda biyu matsalan farko shine shi kanshi kallon kwallon kafa ya halatta ko bai halatta ba sannan kuma sai kallon kwallon kafa shi ba a akwai masu cewa in za a yi wani wani wani wani lake haka kawai za su tashi suna da kuɗi zai su bakwanci inda za a yi a gaban su za a bukata eh to wannan kaga shi ba wannan ya kaga ai kuɗi suka suka kashe kuɗi suka kashe to wannan ya halatta abin da suke yi ko bai halatta ba sannan kuma in ya halatta ya halatta kuma sai kasar inda misali da matan ya da wani abin da yake zuwa yi to amma sai ya hada tafiyar nashi tafiyar tashi da wannan abin to wannan zai kasaru misali da matan yana da wani kasuwanci da yake yi amma duk sai kokari da za a sa date da za a da za a yi striking date za a za a kulla wannan kasuwanci sai ya sa aka sa daidai da lokacin da idan ya gama zai tafi kallon kwallon sa to wannan ba shi ake magana ba shi da ba wannan ayya kaga akwai wanda dalili ba dalili ne guda biyu ba guda ɗaya ba dillan sun haɗu to wannan ba shi ake magana ba idan sun haɗu wannan babu ne saboda akwai wani abin da ke mai halal akwai abin da kuma shi ana ta tantama ya halal da halaka ba eh ya ta hayuli kenan ya hila to wannan wala wala wala sai aka biya malamai shi kallon kwallon kafa shi kansa ƙwallon kafa mutum kawai ce bari tashi buka ƙwallo shi a karan kansa wannan ba a cewa mutum kar ya yi shi shi ba a cewa mutum kar ya yi sai dai ana ba da azawal duk malamai duk da suke cewa haramun ne a yi ƙwallon kafa suna haramtawa ne saboda wasu abubuwa da suke ganin ba a cika ba da kuma ba a cikawa ɗin daga shi akwai maganin caca kuɗaɗen da ake sawa ai da caca ne kuma a masu finance abin ma da ya caca ne sai giya in ba ba san yanzu ba amma da can ko tafiyarsu za a yi su hainaka su suke ta su suke sponsor abubuwan sauransu da an jira haka za a ga su za a ta kwatalar su sarsu a ta kwalkwala ana waye ana waye su kaga wannan dole akwai haramu a ciki wannan alqimar sannan kuma sai kuma wato waɗanda suke wato haɓaka kwallon wasu mutanen banza ne wanda da ma kuma ta hanyar haramu su samu kuɗi to kaga wannan shi kasa malamai sun ce inda wannan tun da halatta ba sannan na biyu alifila da ba samu wato abinda suke ce ma haɗin gambi da tsakanin maza da mata kawai a gwamutsa in aka gwamutsa kuma daga nan ƙila ma zama hanya da zai zama hanya na badana kamar da aka sanya ta aure aure ai halal ne kuma aure ai sada alheri amma kaga halal an haramta wannan al-ikhtilaf to bale wani abu da yake kai mubah ne ana maka kwantan ma haram halal ne ko ba halal ba to shi ga shi yake tantance a ce kar ai wannan to malamai shi ma suka ce in akwai wannan al-ikhtilaf to mutum bai halarta yaje ce zai kwalla ba kawai yaje kawai ga inda yake wato tsakanin maza da mata suna suna gwamtuwa kuce kuma ina ba da maza da mata za a kwalla misali inda ba cika yi ba amma da mu ce da hakan za a yi ko kuma a'a za a yi dai dole sai an samu da aliftilaf din malamai suna haramtawa sannan kuma abu na gaba shine suka ce to kar a sami kwayewan jiki tsaraici duk da wato akwai magana halaccin bude karamin al'aura a gwiwa ko kokar a bude amma tare da haka ne malamai su suna karhanta wasu ma suna haramta bude haka nan babu dalili an san cewa shi wannan gwiwa din da wani dalili ya sa ka mutum ya dan zaune ko kuma jama'a suna dan shigowa daga cikin maza su sun ga gwiwa shi ko wani abu nan babu matsala wannan babu matsala haka in misali ya dan auna hawa wani abun hawa a gwiwa na shi ya dan bude sannan ya ƙara mayarwa ya rufe ba za a ce wai kawai mutum ai gashi ya tafi a tsirara ba wani babu laifi amma abin da ake magana shine mutum ya zama ya mai da shi ya zama kamar wani take dole sai da wannan abu za ya kwalla sai ya sai ya dauko wani wando ya yi can kusa da abin da dinsa kusa da wato cinyarsa to kaga wannan shi ma malamai suka ce wannan in aka yi akwai haram sannan kuma ka a sami alatin lahu alatin lahu shine to wani kayan kide-kide ka za ba akwai kayan wani kiɗe ka zo za a buga wani final a kawo wata tita da speaker tita tita dangana waka ana kiɗe kiɗe ana waye ko kuma in za a buga sai an yi wani kiɗa in za a kulle sai an yi wani kiɗa sai an yi kaza in za a halatin sai an yi wani kiɗa duk wannan malamai suna kawo a matsayin wanda yake bai halatta ba sannan kuma kai a sami wato ɓata lokaci ɓata lokaci saboda kai shi musulmi ba ya zo ne saboda ya ɓata rayuwar shi a banza ba ya zo ne saboda ko da zai yi wani abu na lahau wanda yake zai da saboda in dawo da jikinsa to kare zama yarin jaye lokacinsa sannan kuma suka ce kuma kar a sami bacin dukiya da ba za a ci dukiya sai albancin dukiya wannan duka suka ce idan suka haru bai halatta idan babu su to suka ce wannan babu laifi babu laifi mutum zai iya yin kwallon sa kwallon ita kan ita a zatin kanta ba ta da wani wani hukunci da za a ce haramci ba kamar yadda wai ake cewa ake muna yara ake cewa asalin wani asalin kwallon wai ai wani kanka ka sani ne ake bugawa da sauransu wannan duk tatsuniya ce ba wai bai da wani asali bai da asali to amma duk da haka idan ya samu ya haɗa wasu abubuwa na makaruhai wato wasu cikin makaruhai da su matasa ke yi ba wai manya ba ka a fahimta anan ana magana ma banda da matasan da su kansu dattawa ana buga wani da'ama cewa da ofis ko wani abu irin wannan to wannan shi ake magana in za su yi kiyaye wannan ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza duk wannan ba ba shi ake magana mutum zai iya zuwa dan da ya ce zai zai dan buga kwallonsa kuma wato bai zama objective shi a rayuwa ba bai zama shi ne manufar shi a rayuwa ba wani babu ne ya je yayi wani atisaye musamman da yanzu masana lafiya ke cewa ma in ba in ka cire swimming pool to in ba kwallon kafa babu babu wani wasa da kake kake mutuncin ka duka in ba kuma sai stroke ya wuta da yawa da haka an za su ma su kwallon a basu su dan yi saboda wato su su dan tsare a jikin su to amma idan ya zama akwai wasu abubuwa na makaruhai amma ba haramun ne kaulan wahidan ba amma dai wanda suka fice banta da wannan abubuwan kuma yara ne matasa ya zama na kuma idan an hana su za su je su wasu wani abun da ya fi wannan sharri to babu laifi a kauda kai wato kauda kai yana ba a halitta musu ba kasa akwai abin da yaro zai yi ka gani to wanda sai a dan kauda kauda kai a kyale shi kamar yara mata idan suna yin wasu abubuwa na wasanni kaga maza da ya rika kauda kai yana ana kyale ba su ma maza suna da wasu wasanni da suke yi to idan suna yi wannan in ba babba zai zo ne sai a ce kai babanka da kai amma a samu wani magidanci na yi sai a ce ai to ya haka kuma amma wani yara wasu yara ka samu suna yin wasu abubuwa ko da akwai wasu dan makarwa a ciki wannan babu laifi za a yi kyale su shari'a duk wannan wanda ya duba ya duba wato ya duba shari'a ta manzo Allah da dama wani lokaci yakan yi sassauci ma yara saboda a shigar da farin ciki a zuciyarsu sannan kuma ba zai yi ce yara su zauna haka nan kawai ba sa wani motsa motsi ba ba sa wani motsa jiki abin abin ba zai ba zai kowa daɗi ba sai su zaune baki ɗaya su zama ba su san komai kuma su iya ba su da jini a jika sai dai abin da ake magana shine ka a sami wato lalata bata wani bacin lokacin ka bata lokaci ya zama yaro aikinsa kenan baya karatu baya komi aikinsa kenan wannan abubuwa ko shi biya rata ya kansa akan wannan maganar hayewa din ko wani abu wanda shi wannan maganar hayewa ko wata magana ce da mai muna maganar kwallaci kwallon ne muke magana cewa za a yi ko ba za a yi musu ce wannan babu ne bi mata shi zai dan yi musamman kuma in ya kiyaye waɗannan abubuwan da muka faɗa da malamai ke faɗa to babu laifi malamai sa cewa yakan iya zama kad yahsunu lishab ما يستقبح من الكاه من من من الرجل المسن wato wani lokaci za a iya cewa abinda yaro karami idan yayi za a kauda kai ko a ce ba ya kyauta to amma idan wani babba mai shekaru yayi sai a ce kai kai ko babba da kai kai wannan to wani malami suka yi suka yi irin wannan amma su manyan manyan malami wato masu shekaru to ya kamata a tartibul awlawiyat idan ya san priority a rayuwarsa kai zama shi aikinsa kenan kawai ina ina ya zama coach ya zama kwasu kawai ya abu da ake sake nan ina zai je kwallo da zai dawo kwallo wanda kuma kun kusan duk matsayin da wata wani lokaci suke karewa da wasu ɗabi'u marasa kyau wanda ana tuhumar su da wasu ɗabi'u marasa kyau duk wanda suke ake sake nan zama da wato shagirin matasa shagirin matasa shine wanda bai da gemu wanda ko gemu ya zai fara fitowa ka san wannan bai da bambanci da da wato ciyawa da ta fara fitowa yanzu yanzu za a gaci suna da kyau kwarai da gaske kuma wannan ya duk masu rashin lafiyar zuciya a yara sun irin wanda sun ba su sha'awa to yanzu ka ake kake mu'amala da wannan kaga dole jawo maka wasu abubuwa na na zargi ko abin da ya kamata haka saboda haka idan irin ire-iren waɗannan wasanni ne za a yi na halal na halal kuma an kiyaye waɗannan abubuwa mutum ya tafiya saboda shi malam suka ce dan yayin kasar babu dan yayi kasar babu laifi amma Allah akwai ire-iren waɗancan abubuwa to kaga magana ta dawo cewa yana tafiya yin saban Allah saboda haka magana magana shi wannan kafa ba zai yi ba zai yi a iya a iya sakan baki ba sai an faɗi babi an faɗi wato abin nan sai da yawa kamar da aka sani kwallon kafa yana da yana da bacin lokaci yana da bacin lokaci kwarai da gaske ba ni ba san wani abu mai bata ba ta zama lokaci irin wannan ba matashi dai duk kwallon kafa duk ta bata da lokaci ba wasu abubuwa da ya kamata a yi su aikin ba sai daga baya ka yi ta wato abubuwa kafin su cewa a shekwallon kafin duk wannan da ka ɗan rage da kayi wasu abubuwan da ya fi haka so a yi ƙoƙari ana ragewa kada ce ba za a yi ƙwallon ba kuma ka ce ba za a yi wasu abubuwan motsa jiki ba motsa jiki dole ne manyan masana bukatar motsa jiki balle yara to amma duk da haka a rika duba wasu abubuwa ana yin abin da yake su suka fi muhimmanci a rayuwa sai magana shi maganar kallon kwallon kwallo wanda Allah ta'ala ya jarabci al'umma da ita galibin malamai na malamu na saudiya malamai na saudiya duk suna ba da fatawan cewa su suna ganin a yanda ake kallon wala a yanzu su suna ganin babu wato wannan ya fi kusa da haramci gaskiya suna ganin wato wannan abin akwai bai kamata ya zama halal ba da yawa malamai malaman mu na saudiya suna saboda suna cewa saboda akwai wannan alqimar akwai wannan tacan da ake magana wanda kuma wannan babu yadda za a yi maka cire kwallon ba ta eh duk wanda ya san kwallon ya san ya ake yin ta magana ka cewa babu waɗannan abubuwan ba duk bai taso ba sannan kuma a alistirat ake magana ya hutuwa tsakanin maza da mata ba cewa suke yi maza can mata can ba haɗuwa ake yi sannan kuma ba zai wada ka zo za ka kwallon kwallon ba ka kallo ba kalli wato ko ana a cikin fasu ne wata ta shiga banza ba kaga wannan shi ma zai ƙara sanyawa a ji babu sannan kuma ba ga kwayewa din shiga ne na banza ko na makamacin wannan sannan ga su kan sayan kwallon kaga inda wato a suke shiga inda lokaci suka yi suka yi wani wando a ciki wanda ke rufe musu jiki amma dai suna dai akwai dai kwayewa din sannan kuma akwai wato dan zage-zage da adawa da wasu abubuwa irin wannan da yakan jawo ni kai da kake kallo fans din wannan kulakun ina faɗa da fans din wancan na to wannan bai fata kawo amurka tuba dai amma dai an gama wani final da ta yi zafi round 2000 9 ba a ji daɗi ba kawai wani ana ana da jima da shi rigima ba ta daɗi ba Allah ya kyauta to wannan wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai na mamlaka sun haramta wannan sun haramta shi wannan irin wannan kallon Allah da duk yanzu muka Allah ya race kowa da shi sannan kuma wasu amma wasu daga cikin malamai kamar malaman Masar wasu daga cikin ahnaf suna cewa kawai mutum ya koyi dai ya kura ido ya kalla a TV ba an suna magana ba ka tashi ka tafi ba ko wa kura ka laka tv ko kuma dalili ya sa dai ba wai kashe kuɗi ne na mai yawa ba ka ji kalla so ce wannan wai babu babu lifi to kuma da ba su kasar su su waɗannan malamai gaskiya suna da sassauci a wasu abubuwa suna da sassauci a wasu abubuwa kusan al'asul da ma abin da ya kamata da ya kamata wato ƙa'idar shari'a shine a ce rashin halacci sai dai abin da shi imamu akwai daga cikin malamai saudi akwai shek abdulaziz ibn abdullahi al shek shi yana ganin ya ce al'aula yadda abin da ya fi maka ka sarrafa lokacinka zuwa ga abin da zai amfani amma ya ce tare da haka in mutum zai iya kallo ya kiyaye lokacin da'a ya kiyaye wato kallo zuwa ga wato tsirara babu adawa babu wato yanke zumunci tsakanin shi da wane saboda kawai mun ci wane ba zan sake magana da shi ba ba da kunya yayi kaza yayi kaza yayi kaza kaza kaza ka irin wannan yace to babu laifi shi wannan ya daga cikin wato abubuwa da yake a iya cewa halal to amma dai ni ko ba ko da ma mun dauki fatawan cewa halal din ne bana ba wani wani matashi shawara ya ci gaba da ya rika yin wani kallon kwallo eh saboda wata in ba dan wani kasu ake ba sai muka ba da labarin duk wani kwallo kwallo sai a sha mamaki kwarai da gaske to kuma duk wannan ɓata lokaci yake maka za ka sha wahala wajen dinawa ko da ka je mana gaba za ka sha wahala wajen dinawa kana son ka dena kuma kana ta kokari wato kuma zai ɓata maka lokaci kuma magana ce ba adawa ba bita su ba adawa duk kowa san cewa in ba ka ce ba adawa to za ka dena kallo shi adawa ita adawa ita ce ƙara mata wani ƙaimi ta kanta shi sa wani lokaci ake in ba ba yanzu da ake kallo a waya ko wani abu ba aka fi so a mutum ya je gidan wasa saboda nan ana ana adawa ana faɗan manganu ana jin daɗi haka da sauransu wani yana ƙara ga ƙwallon kallon ƙwallon wannan ƙwallon nishaɗi to kuma musamman shi inda ɗan wannan ne ba kaɗai amma wato kana son ka daina bayan hankali ya zo yana da wahala ƙwarai da gaske su mutum ba ya tsaya ya wasu abubuwan da da zai wannan to wanda irin wannan shine ma da muke cewa mutum ya tashi ya ce zai tafi kallon ƙwallon wani dare kaga dai wato gaya abu da zaka ce shine makaruhi gaya abu da zaka ce shine kayi makaruhi to ka tashi kai tafiya saboda makaruhi balle kuma akwai ma haramu a ciki kaunar wahida akwai haramu a ciki saboda waɗannan abubuwan da aka faɗa da shaɗunan duka duk su ne zai a cikin wallan hayyar ba bayan da za a karama wannan gaba kuma wannan abin da ibn isamin ke faɗa cewa abin da ke gadarwa na wato jibintan ka'arna kafirai za ka cewa kana son sa ko kana son wannan tufin kana jin cewa ba wato kusan sai kai sai kai sai kai mafarki da shi ba kai mafarki da wani malamin ka ba kaga wannan addai wani bara nake kawowa saboda haka kallon kwallo gaskiya magana da ya fi daidai kallon kwallo yana da zarra sosan gaskiya da wato lalata lokaci ko yana da wato lalata rayuwa baki da to ya kamata mutum yi kokari mazala da cewa izhad fi dunya yuhibbaka yuhibbaka Allah kai baya baya da duniya wato aka ce kai baya baya da duniya shine ka bar wani duniya akan duk abin da zai maka amfani ba kai abin da zai maka amfani saboda mu ni ba na ganin mutum kawai dan ya tashi ne kallon kwallo kawai cewa zai kasau gaskiya saboda wannan wato gaya abin da zaka bada shi da kace maka ruhi balle kuma haramun yana shiga ciki idan ya hada tsakanin kallon kwallon da wani da wani abu a tare ko da yayi ila to wannan a iya cewa wato akwai dan gari a ciki amma dai mutum ya tashi takanas saboda kawai je can ingila saboda kallon kwallo a daidai lokacin da iyalansa da mutanen gidansa da suke hawa da bakin talauci ka je kashi kudin banza to kaga wannan lalle babu yanda za a yi mai hankali ya halatta mishi wannan abin wannan shine wato abin da malamai ke faɗa saboda haka tafiya wacce take ta saban Allah tafiya ta saban Allah to wannan bai halatta mutum ya kasaru ba a magana da yafi inganci na malamai jumhur malamai sa cewa bai halatta ba in akwai malamai da suke halattawa amma dai magana su gaskiya ba su da yawa ba su da yawa kamar su al-thawri kamar su Abu Hanifa kamar su Ibn Tabiya da sauransu da suke ganin babu lafi a iya mutum ya iya yin kasaru to amma kin yin kasaru din saboda taimakon shi da kasaru aka ban katin bikin shi ga banna ne kuma saban Allah sai saban Allah inda ka haramta mu da yin jace to dan me zaka haramta mu zuwa kallon kwallo babu dalili saboda haka mutum ya tafiya saboda kallon kwallo in abin ta faɗa sai ya zama shi dole sai ya kalla to ga da kalla a satellite ba ya fi masa ba amma tashi je wani gari sai ya kashe kuɗi wannan kaga wani wani bala'i ne da wato an shiga uku kare da gaske to sannan kuma ban da shi akwai abin da malamai shi ma suke kawowa tafiya tafiya wanda yake akwai wani lokaci akwai makaruhi makaruhi a ciki ka mutum ya tafiya saboda tourism haka kawai shi ba wai yana bukatar tafiyan bane Allah akwai wanda wani ya ishe shi sai ke ganin kawai bari duk sati shi da iyalansa a wuri kaza zai je ya sito kyan ko kuma ayi hutu sai ce za a je wani wuri a kafin kuma kafin za a je da ɗan gida ne sauransu shi da iyalansa yana tafi to ire-iren wannan mutum zai tafiya saboda kawai shakatawa ko saboda ya je kawai ya ga duniya tafiya gudun ilimi yau ya je ya ga duniya ya ji daɗi wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai na malikiya suka ce wa shi ma na makaruhi ba su ce haram ba amma a nan a gane ba a cewa haram ba a cewa haramun ne amma su suna cewa makaruhi ne kuma babu ahmad shi ma akwai ruwaya guda biyu ɗaya daga ciki akwai halacci ɗaya daga ciki akwai haramci amma wannan abin da ya fi inganci shi ne babu laifi dan mutum ya ce zai tafiya kawai ya zai tafiya saboda je gari kaza bai taba zuwa gari kaza ba sai je ya ji ya gari yake ko je ya shakata yadda masu kuɗi ke yi wannan da yayi kasar babu laifi wannan maganar shi yafi inganci musamman masu kuɗi wani lokaci kamar yadda da masu kuɗi da wanda suke ba a sassun da'a ba ba wai mutane ne na gargaru a jama'a ba zai za su iya wasu abubuwa da kai kai a wurinka idan kai abu ne ba mai kyau ba amma su idan suka yi to wannan kaɗa da su su yi ya fi sauki sauki abin da misali da imam ahmad wani lokaci yana yawan kawo wannan misali imam ahmad kamar wani lokaci ga masu kuɗi suna damuwa da su qur'ani za su amfani da shi ma sai wanda yake an mushi wani ado an mushi kaza an mushi kaza ko a ce a dan daga mushi wasu wasu lu'ulu'i da sauransu ko kuma shi takobinsa ko wani abu ko kuma wani wani abu da zai sa sai an mushi wani kwalliya to shine imam ahmad yake cewa to idan ka kara su wannan to za su yi abu da yafi wannan ne to su gwara ka dan basu su yi wannan din su ji daɗi to wanda sai wanda sai sanya kuma ya zama ba su suna zake ba wato sabon Allah mai wahala ba wannan ya daga cikin abin da wani fikihu da galibi masu da'awa ba sa gane ba akwai abin da kai a wajen kai mai tsantseni na malami idan an ga kaya kaza a ce da mai kai amma shi wani wanda ke dama ba turban kai ba to shi da ta iya yawa ba in yi wannan abin shi mai dan sauki sauki ne to idan da su tashi su da su tashi su je su su su kashe kudin su a aikin banza to gwara su je su tafiyan da zai kyautu ilimi zai kara musu ilimi din kuma wannan din suka yi ba ya halitta da aka tafiya ta waje take ko da wata yar makaruhi makaruhi ce in dai ba haramu ce karara ba ba ka haramta yi kasaru saboda ita to da za su yi kasaru a babu laifi duk da duk da za ka ce in sun tashi cikin wani tafiya kasu khilafu da aulawiyya ne wato ba su prioritizing ba ba su sa abin da ya fi muhimmanci ba sai a ce ai wannan kudin da za ka je da gwara kai kaza gwara kai kaza gwara kai kaza balle ma yanzu wani ba da yake cewa da sponsorin tafsiri gwara ba ba wani ya ci kai inda ba da ba tafsiri da ba za ka iya ba da da da da dai yanzu duniya ta rikice a mu dai a nan duniya mutanen da ya ta Afirka baki da ta rikice da ba wazi saboda kusan malaman shekara shekara wajen tun zuwa yanzu kusan malamai suke riya al'umma a dai mu nan Najeriya arewacin Najeriya nan dai malamai suke riya al'umma kusan komai wajen sa ake komawa duk da ana daina sun amma komai wajen sa ake komawa ba ba ka ce kuma a daina sauraron su saboda fara cikin yunwa ba ina aka taba magana ka ba za a lokacin sa an yi yunwa bayan sa kuma har lokacin umar an taba an ta yunwa amma ba cewa ba cewa kar a yi a daina wa'azi ba ko a daina zuwa a sauraron malamai ba da a lokacin a zuwa a sauraron malamai saboda haka wannan duk babu duk babu da bi haka za ga wani lokaci kan kashe kuɗi wani za ga ya kuma ce je ya in ce zai a bayar a masallaci ce shi ba zai bayar ba amma zai tashi je wannan ya wannan abu to in dai har in ka hada shi zai yi je wani ya wani abu da ya fi wannan ba da ka bushe wannan abubuwan ba ya kasar mai tashi ita akan ka ce wai dole sai ya zo ya rika taimaka mai yan uwansa wanda in ya kai shi ba zai taimaka mai yan uwansa ba kuma ba zai je can ba ka hana shi kuma sai je kuma wasu abubuwan da ba daidai ba wannan shine malamai ke cewa tatibul aulawiyya da wajen da'awa almuhim dai wato idan mutum ya tafiya saboda dan shakatawa zai iya kasar babu laifi kawai da ce yau wuke ina ina son mita a waje kaza ne ni da iyalai na babu laifi da yar kasar saboda wannan tafiya ce wacce take ta halal babu wani abin da ya haramta mishi ta so sannan sai magana ta ta gaba shine wato adadin lokaci da ake makasar adadin lokaci da ake makasar wasu daga cikin malamai sun haddade sun sa kamar mu malikiya muna haddade shi da burudi guda hudu burudi guda hudu shine wato wato mil 48 a yanzu wanda suke dan kusanto da shi suna wato yi kusanto da kashi 76 zuwa 80 kilomita a ce idan adadin tafiyan ka ya kai wani lokaci sai ka kasaru in bai kai ba to za ka kasaru wajen malikiya suna cewa ba idan ka sake misali bai kai ba ko da misali mil biyar ne to za ka kasaru wannan magana su ce haka suke haka suke bada suka ce idan ya sallah haka to ya maimaita sallarsa to amma galibi wasu malaman sun faɗi wasu abubuwan da ba wannan ba amma galibi wannan waɗannan abubuwan gaskiya ba su da ba su dalili da Qur'ani ko Sunna babu inda aka ce a Qur'ani dai in mutum zai tafiya in ya sai ta kai kilomita kaza kilomita 80 in ba ta kai ba shi ba za a kasar ba babu ita wannan ijtihadi ne na malamai amma maganar mazala babu babu inda mazala yayi fa ya faɗi wannan magana galibi sun dau sun dauko dalilai ne daga abin da bai zama dalili a ce an fahimci cewa lokacin mazala ya fita inda ya kasaru mafi karanci inda ya kasaru shine waje kaza to da aka kaddara sai aka ajar ya kai kaza to wannan kuma ai ittifaqan ne ba wai sanin sheka inda tafiya ta kama shi a kasa da wannan wannan wato zangon da ya shata zai zai yi kasar kuma zai yi ba duk wannan ba ba zai zama ba zai zama hujja ba shi sa abin da ya bi daidai shine abin da wato da yawa daga cikin malamai masu bin diddigi suka zaba irin su shekul sa'ibin taymiya da sauransu da sauransu suke cewa a'a ita maganar tafiya ba ta da wani wato iyaka a shari'a tunda ba ta da iyaka a shari'a to shi kenan mu koma zuwa ga jama'a jama'an gurin idan ya ka tashi yayin da zaka fita in ka ce unguwa zaka tafi to ba za ka kasar ba in dai sunan shi unguwa akwai wani akwai akwai lokacin da za ka ga wasu da suka bar mutanen Abuja yayin da suke zagawa za ka gane musu wani lokaci akwai wasu kamar shi gwagwalada wanda yake satar iya zuwa ga balada za a gafe nisa ta ba za a gani wasu wani lokaci ba sa ganin masu abin su abin ya zama musu maruwan dare yanzu na sai ce maka zai jiba wani kuma zai dawo a motarsa wanda suka ce za su tafi galibin su anguwa suke cewa ba suna ta tafiya ne ba can suke zuwa su dawo su dawo in ka ce musu za ka tafiya ne ta ce a idan ba wani zai je in dawo ka ga ce nan ga wani da duk da kuma akwai tazara da yawa akwai nisa to shi ne sun yi taimiyya suke cewa a a duba da yanayin maganan urfin wajen idan ka je a gida in baka nan aka ce anguwa ka je kuku tafiya in tafiya sunanta to ko ya kai wannan ajalin ko mai kaji da maɗa kasar in ko anguwa ka tafi to shi kenan in kuma an yi saɓar da kana anguwa ce ko wanda wani sai ka ga mai shahar da zai fi maka a kaga wannan magana kuma ya fi daidai ya fi daidai saboda diya abin da ka faɗa duk abin da ka faɗa yanzu idan muka dogara da maganar malikiya to ni me ya hujja na da ni dogara da maganar malikiya ba dau maganar hanafiya ba su shi me ya hujja ba hanafi da ya dau da ya dauka ya dau nasa bai dau maganar malikiya ba to kuma ka wanda ya sa amana amma idan ka faɗi wannan shine zai baka ka'ida gaban biyar ka'ida a shari'a baka zuwa da wata ka'ida da mutum ɗaya zai iya amfani da ita ko wani yan mazhaba ɗaya za su iya amfani da sauran duk ba su amfani da ita ba bai zama bai zama hujja wannan wannan ijtihadi sunansa amma hujja shi ne abin da zai zama wato kowa da kowa zai iya ɗabakawa kuma za ka ga ɗabaka lafiya lau ba tare da wani matsala ba saboda haka magana na ibn taimiyya kusan shi muka fi karkata zuwa gare shi cewa duk abin da mutane suka kira shi tafiya to wannan sunan shi sunan shi tafiya sannan kuma suna da malamai kuma suna da sabani akan yaushe mutum zai fara kasar yayin da mutum zai kasar yaushe zai fara sai ya fita daga garin su ko ko a tun daga gidan shi zai fara wannan duk ana da dana da wannan magana din malikiya mu abinda muke cewa kamar yadda mai risala ke cewa wala yaqsuru hatta yajawiza buyut al-misr wa tasira khalfahu laysa bayna yadayhi wala bihidahi min shay wannan magana mai risala ce yake cewa ba zai yi kasar ba har sai ya tsallaka wato gidajen birninsa wato sai ya zama ya bar birninsa a baya gidajen duk ya bar su a baya wa tasira khalfahu ya zama birnin ya zama tana bayansa walaysa bayna laysa bayna yadayhi babu wani gida gaba wala bi hidahi kuma a gefen shi ko babu wani gida minhu shay ba wani gida ba saboda saboda haka sai zai fara kasar wannan magana ce ta malikiya wasu su masana cewa ko da a ƙarya alƙaryar da zai je a gaba akwai ta ƙauye da take karkashin garin shi ina akwai ta ƙauye misali da take kusa da birnin sa ba ina nufin state ba ina nufin birnin sa akwai ta ƙauye amma kuma suna sun isa su yi juma'a suna yin juma'a ruwaya ce daga imam malik cewa shi ma sai ya ma ƙara ma mil uku ma sannan ya ba fara ya fara kasar rudin saraka wannan dai magana ce ta malamai wasu daga cikin malamai kuma sun faɗi abinda ba wannan ba wasu kuma suka halatta mashi ya yi kasaru ko da daga gidansa da inda akwai niyyar tafiya din na yi niyyar tafiya kawai shi kenan daga gidana lokaci ya yi in fara kasar to kaga dai wannan wani lokaci abin da ake gudu shine ka tafiya ta zo ta wargaje daga baya kuma daga baya ido ya zo ya da fata a yi abin da ake cewa ya tsuru tsuru to gaskiya abin da ya fi abin da muka fi karkata zuwa gare shi kusan malamai musamman na wannan zamanin suke faɗa saboda yanzu kaga na farko ma dai akwai wahala wajen ka ce ba ina ne ba wajen garin ina ne bayan garin ina ne cikin garin kusan garuruwa yanzu suna nema sun ƙara kusantu da juna ka ce kusan duk in ba ba yanzu da ake sa wannan alhamhat al-irshadiyyah ba wannan wato signboard da ake sawa da sauransu in ba nan irin irin su ba lokaci sai ya gaba kusan duk kusan duk ma biranen sun haɗe saboda haka wannan abu zai maka wahala kwarai da gaske abinda malamai ke faɗa mutakar akwai azima mutakar akwai al'azima a sadiqa akwai lalle mutum ya kudura aniyan cewa lalle gashi yanzu ya hada jikansa tafiyan zai sannan kuma musamman yana jin cewa ma idan ya tafi tashan yana zuwa tashi za a yi watakila ba za a tsaya ba sannan kuma yanzu ga lokacin azahar yana watakila idan aka ba tafiyan ba za a tsaya ba to gwara ya yi tsari ya fifita ya yi sallan a lokacin ya yi kasar ya yi sallah a lokacin akan ya fa'i tafiya kuma ya zama ya ce a tsaya ba za a tsaya ba misali ba wanda zai dawo zai daga katsina ya zo zai kano ko wanda zai je katsina misali ya san ba tsaya za a yi ba akwai inda an je ba tsaya za a yi ba ba za a ce dan ya zo shi mai sallah ba za a tsaya to kaga ɗayan biyu yake da shi ko dai ya sallah a yayin ya samu kansa ko kuma ce zai haƙura sai ya sauka bari kuma sai ya sauka kamar da muka sha faɗa wannan magana ce mai ƙarfi mai nauyi wajen malamai ka ce sai ka sauka lokaci ya tafi sannan ka sallah daga baya qada'an kuma bayan kana da hankalinka da komi malamai suna ganin wannan abin babban al'amari ne kwarai da gaske suna sun fifita wani lokaci kai sallah amma yadda ka samu kanka to irin wannan inda akwai al'azima a sadiqa wannan babu laifi kawai dan ya fito a ya kasaru sai dai abin da ya fi cancanta shine ya yi kasarun idza jadda bihi sayr idza jadda bihi sayr lokacin tafiyan ya riga ya gashi alaman ya shiga tafiya ne wato in muka ce ya shiga tafiya ba wajen da ya fito wajen gari ba a ga dai shi ya fito da ya ta fito ga jakan nasa ga komai ya riga shirya lokacin sallah yayi kuma musamman yana kamar da muka faɗa ya tsammanin cewa ba lalle ya tsaya ba ya halatta ya tsaya ya kasarun sa in ma hada sallah zai kasar ya hada sallah sannan ya wuce tasha ya shiga motar sa shikenan a ci gaba tafiya dama ita wannan kasaro an gina ta ne akan dauke maka haraji kunci saboda ka babu laifi kuma wannan ya fi daidai da wato maganan ya fi daidai da da da da da da sauki na shari'a ni yayin da wato aka sami bambanci tsakanin wani malami ya kawo tsanani wani malami ya kawo sauki amma kuma kowanne ijtihadi yayi to wani lokaci a dauki na saukin ya fi da makasi na shari'a ya fi da shari'a saboda ubangiji bai sanya mana kunci addini ba na kawo matsalolin da yawa saboda malam hadisi kawai ɗaya ya kawo da ya kamata ya kawo wasu hadisan to amma dai hadisi ɗaya ya kawo saboda haka muka dole sai mun kawo wasu matsalolin da in babu shi kuma babun kamar bai babun adalci ba akwai magana kuma kwanan zai yi na kasar kamar aka sani mu malikiya mu abin da fi shahara a wajen mu shine mutum inda yana da uzurin cewa zai kwana hudu to kawai da ya sauka wasu da wasu fahimta kawai sai sun faya na hudu ne sai su to bai bari mu yanke daga lokacin to wannan shi ma dai amma dai su yi abin da malikiya ke faɗa abin da malikiya ke faɗa shine idan ya yi niyan zai kwana hudu to zai cika sallah ko kuma ya yi niyyar zai yi wato sallah ashirin shi ne da ita ce da ya kakai kusan da kwana hudu ke to kaga duk wannan idan ka ce za ka tunda biyar sau hudu su ashirin to idan ka ce za ka yi wannan su a wajen malikiya za mu ka cika sallah wannan shine mazhabin mazhabin Imam Malik shi haka haka ya dauki abin wasu daga cikin malamai sun faɗi wasu wasu kwanakin da ba wannan ba wanda wurin duk shi ma kamar da muka faɗa a gabanin wannan duk lokacin ra'ayi ne gaskiya babu wani shi maza Allah ba wani abin da yake yake goyen bayan wannan daga maganar maza Allah a Qur'ani kuma dai babu abin da shi ma yake goyen bayan wannan maza Allah kamar da muka faɗa a Tabuka yayi kwana 20 kwana 20 yana yin kasaro kwana ashirin yayi yana yin kasar bai kuma yanke ba sai da ya dawo daga ya dawo Madina to kaga yanzu magana a ce kwana hudu bai taso ba magana a ce kwana hudu bai taso dan gashi shi kashi bai bada shari'a da kansa gashi shi ya saba sannan kuma a lokacin da aka fita kuma Makka kamar da hadisi ya ce sahih muslim kwana 19 yayi kwana 19 yayi yana yin kasar kwana 19 yayi yana yin kasar tare da tare da ranar zuwa da ranar komawa kaga yayin kwana rana zuwa rana komawa kwana biyu kafin kwana 15 kwana 17 kenan ko 17 ba biyu 19 to kaga kwana 19 manzo Allah yayin zahaban wa iyaban da kuma ma zaman sa dai a Makka yayin yana yin kasaru a Makka so magana shi ba kuma kullun tashi dai shi ne mali ban sai tashi sai ya ku mutanen Makka mutane ne matafiya ku cika sallau to magana ce kwana hudu kaga shi ba wannan ba ta da wani sai da shi Ibn Abbas ne yayin lokaci yake cewa shi idan amma idan ya yi wuce kwana 19 shi yana cikawa wannan kaga ra'ayinsa ne shi ya ce idan ya wuce ya wuce kwana 19 shi yana cikawa yana cika sallarsa wannan ra'ayinsa ne ijtihadinsa ne shi ba amma babu amma wasu daga cikin sabai da magabata sun saba masa to kaga ba har yanzu ana da saboda haka dai abinda ya fi daidai mutum zai cika sallarsa mutukar yana da ma'anar matafiyi mutukar yana da ma'anar matafiyi ma'anar matafiyi shine na je in dawo ne na je ne in dawo an ci ina na sa rana ma a ce ai ya kusa dawowa ai nan da kan sauran kwana ɗaya dawo kawai kwana biyu ran kwana uku nan sashi ɗaya sashi ɗaya kawai zai ya dawo wannan inda ya je ta zai ta kasar nasa sai dai idan niyyar nasa ya juya ta zama ko dai alistiqan alistiqan shine wato ya ya canza gari kawai da ya koma sai ya ji garin ta masa yace dun ni ba zan dawo ba to daga ran da ya kuɗi ta anin cewa shi ba zai dawo ba ya canza gari to daga ran ya zama dan gari shi zai zama kasar ko kuma ya je yana yin wani al-iqama al-mutlaqa yana wata sakakkiyar zaman da shi ma bai sanar dawo akwai sakakkiyar kamar misali almajirai suka zo suka zo suna karatu misali a garuruwa ai ka tafi shi za su koma sama sani ba ta iya yawa su koma ta iya yawa su zauna ta iya yawa su sana'a ta iya yawa daga wannan garin ma za su je wani garin kuma to wannan idan suka zo ba magana kasar wannan suna yin abin da kira al'iqama ce mutlaqa suna abin da kira al'iqama waɗannan abubuwa guda biyu sune malamai suke cewa suke sa mai kasar ya wato daina yin kasar sai abinda wasu daga cikin malamai suke diskar da shi da sakakken zama shine wato yayin da mutum shi zai tafiya tafiyan da ya faɗi adadin wasu shekaru misali zai tafi wani gari shekara hudu ko biyar ake yi ko shida ko bakwai zai karatu gari ana samun wannan ce shi karatu zai je amma ba zai dawo ba saboda hali ba zai iya dawowa ce zai dawo ya kara komawa ba akwai galla tana da yawa to sai shi shekara biyar zai sanna sai ya dawo wasu malamai suke cewa tunda ya ce shekara biyar shekara biyar kuma al'ada wani wani zama ne da wato wahalar tafiya ne kamar ya sauke ta wasu suke cewa to ya cika sallarsa shi ma wannan ba ba ijma'i akai ba wasu daga cikin malamai kamar su ibnu Uthaymeen yana cewa a ko shekara da zai inda yana jin cewa zai dawo zai cika sallarsa amma dai da yawa malamai sun san a wasu a wannan fitawar da yawa malamai suna ganin in dai har ya sanya wa ajalin wani lokacin da da zai ba wani labari da ce a to kaka ce zama zaka yi kaka ce ai sai an ganka kawai sau da yayin da kace zaka yawan shekaru irin wannan ko shekara biyar ko uku ko hudu to amma ba ai ba tabbacin dawo ba yana kare maka mai da shi da maka masa kakin zama dan shekara hudu ne ya iya zama ya kara ko ma ka samu aiki a wajen kina sama da bace ganin kamar fatawa ibnu itaymin suna ganin ba sa bada fatawa da ita amma shi da har ya mutu wannan shi da fatawansa ya ba su wanda suke wanda suka je America to a lokacin nan suka shekaru daga Saudiya shi rika ba su fatawan cewa kawai in dai ba su ne jami'i bane kawai su suka wadda yin kasarsu wannan fatawa ce ta tamalar ana ta'ala ya ji kasa da rahama ina ganin lokaci ya yi amma dai duk da haka za mu faɗi ɗan fa'idoji ko yaya na hadisi a wannan hadisi akwai wato halaccin kafa hujja da ayyin abubakar da umar da usman kafa hujja da aikin abubakar da umar da usman da aliyu da sauran sahabbai a samu kaga abubakar da umar da usman a ce suna yin wani abu to ya halatta ka kafa hujja da wannan da wannan amma da za ka kafa ne hujja a matsayin ba matsayin hujja ne mai karan kansa ba hujja da yake ƙara mara ma wata sunna baya eh idan suka ijma'i saboda manzo Allah kaga ya ƙara karfafa lamarin sha'anin Abubakar da Umar da Uthman da Ali alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin to waɗannan manzo Allah ya ƙara karfafa abin wato lamarin su bana banda su kuma akwai su lokacin malaman sahabbai irin su Abdullah ibn Abbas irin su Ubay ibn Ka'ab irin su Zaid ibn Thabit da sauransu da sauransu da an san su da malamai ne irin su Abu Huraira sai wasu suna cewa ba malami bane wannan na suka samu wannan ba a san inda suka samu shi ba ba ba malami bane bai fatawa ne lokacin sa shi kashi malami ne wanda ya hada irin wannan suna kace ba malami ba abu ya daga cikin malamai shi ma yana bada fatawa a lokacin sa so waɗannan duka idan suka bada fatawa sahabbai suka bada fatawa to ya halatta ai hujja da shi a addini eh wato duk wanda yake son ya bi ya dauta farki da magabata sai wanda zaka sace al-asariyuna ko salafiyuna ko abin da ya kama da wannan su ce suna bin tafarki na magabata idan suka ijma'i to wannan haramun ne duk wanda ya saba musu ya yi bid'a idan sahabbai suka ijma'i a lokacin su akan wani wani ra'ayi da suke ganin shine addini to duk wanda ya saba musu yayi bid'a duk wanda ya saba musu kai tsaye wannan ya zo da bid'a ce bata ce ya zo da shi idan kuma ana da wani hadisi idan ana da wani hadisi da ya bada wani hukunci a wato kai tsaye wato ya bada hukuncin a sake amma sai aka sami sahabban nan su kuma sun nuna hadisin akwai togaciya a aikin su ne muka fahimci haka kamar misali aiki abin da muka karanta a sunna shine sunna ce a karanta fatiha a wata hadisin ba da sura yayin da ake karatun sallar jana'iza yayin da ake wato sallar jana'iza wanda haka mu malikiya muna cewa kawai ba dole bane ba sai an karanta to abin da sa ma maliki ce ba dole bane saboda an samu musulunci sahabbai sun ba da fatawa da haka kuma sun nuna cewa ba dole bane ba a kallafa musu ba shi da su kaga wannan zai zai saka gane cewa karanta karatu wato fatiha din a sallan jana'iza ba dole bane to wannan shine malamai suke cewa takhsisu al'am wa taqyidul mutlaq bi amali sahaba aikin sahabbai ne asali ga yanda sunna ta zo ta saki abu sosai amma sai aikin sahabbai zai nuna ai akwai togaciya ko kuma akwai wato da baibayi da aka yi ko akwai kebance wato wani exceptional cases da aka kebance to wannan dole ya aiki da wannan aikin nasu saboda su suka shahalarci wahayi da ke sauka su suka san su suka kallon sanda ake yi suka kallon aikin mazada sun sanya me yake nufi kai ba ka zo a karanta wani wata nassi wato ka ce kai ga ma'anar nassin su su san abu da fahimtar taka lalle wannan fahimtar taka ba ita ce ba daidai ba sannan wasu daga cikin malamai sun sun dauki da wannan hadisin cewa ba ba musahabi bane mutum ya dinga yana cikin halin tafiya ya dinga yin wato dafil arrawatib arrawatib shine na kafin ko bayan salolin farilla ba na bayan lafiya sadaku ba a ratibai da ake kafin ko bayan sallan farilla da ake misali ce kafin azahar ko bayan azahar to wannan su ake a ratib to ratiba malamai sun dauka saboda nan ibnu umar cewa yi la yazidu fi safari ala rakatayn ba bazala baya karawa akan raka'a biyu wanda ko ba shi kadai ya rubuta haka ba da yawa an faɗi cewa mazala baya karawa akan raka'a biyu duk da abu jumhurin malamai su suna cewa zai iya yin ratiba jimhurin malamai kamar su imamu malik imamu shafi'i ahmad isa ibn rawiya suna cewa dan mutum ya yi nafila har ratiban babu ne saboda suna ganin saboda an roci matsala yana yin wasalatu kulli amma ba dai ratiba ba matsala ba taba samu yana yin ratiba ba sai dai kawai ratibin sallan asuba wato rakatul fajr da ake yi shi wannan an samu manzo Allah ba a samu a cikin ratiban da ake yi ba wanda matsala ke nace wata irin wannan sallar da ake yi na kafin asuba to mazala yana yin wannan nafilan a halin tafiya da kuma halin zama gida to kaga wannan ta fita amma dai sauran rawatib da ake yi wannan abin da ba a samu mazala yana yana yin su ba haka zalika wato annawafil mutlaqa sakakun nafili sai mai tafiya dan ya shigo masallaci ba zai ce kawai dan ya shigo masallaci shi tunda matafi ne ba zai tafi masjid ba zai dan kawai dare yayi ya tashi ya ji ya ji baya jin bacci baya gaji gajiya ba zai tashi in yi in yi dama wuturi ma dai wannan suna ce mu'akkada ha a halin tafiya ba zalaya ha a halin tafiya ma yana yin wato wuturin sa in ya wani lokaci ma yana yin ha a ban hawan sa saboda haka shi ma yin wuturi wuturi kuma ka kumanta aya akwai sallar dare kafin shi to wani shi ma sallar dare babu laifi sallar dare dan mutum yayi sallar dare a halin tafiya babu laifi haka zalika sallan walha da ake yi duk wannan wato babu laifi in ji malamai suka ce dan mutum na cin halin tafiya zai iya yi amma dai abin da aka ba a samu manzala yana yi ba kuma wasu daga cikin malamai suke cewa kar mutum ya yi saboda ba a samu matsala yana yi ba shi ne arrawacin lafifi da ake kafin ko bayan sallan farilla saboda abinda kawai ake bukata da kayi sallan nan in haɗewa za ka ka haɗe ta in kuma in kuma maliya zaka ga malika dai amma da kayar ka abin kai sauri da ka gama ka tashi saboda me saboda kai matafiyi ne ka a ƙara maka wasu abubuwa ce sai in kuma shine ibnu umar ke cewa to idan har zan cika zan in na gama yin sallan sallan raka'a biyu na a kasar za kuma zuwa zo sake yin wata ratiba raka'a biyu to cika sallan mana ji shi yace cika sallan mana to ai kaga baka surin da yasa aka baka wajen rabon ka dauke maka wato ka abu da dinta amma kaga shi da dare dama dole da dare ai ka dole ka zauna ne zaka huta sallan wala kuma dama wannan kaga in kaga dama ne sai ka yi in kuma baka so shikenan shi ma kuma lokacin zaka sallan alfitr kaga lokacin ka tashi ne to da sauran karfin ka shi sa wato kila manzo Allah ya nace waɗannan salloli in mutum na son ya ga cikakken bayani kan wannan sai da zatin ba'ad na al-Imam Ibn Qayyim ya yi magana ga su akan wannan babi insha Allah wannan shine insha Allah zai zama karshen abin da zamu karanta a babi na kasar ina jin sai mu shiga babu babul juma'a ta ila ko wani satin wanda daga shi ina jin sai sai mu je hutu kuma hutun azumi insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
assalamu alaikum wajen karatu akwai